بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da darasi na uku a wannan littafi mai albarka mai suna qasidatu tantarani wanda yau ina jin ko sha biyar ga watan jumadal ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara ta dubu biyu da ashirin daidai a dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da na jin ko shida ne ga watan daya tara ko tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam salam mali ya ci gaba da cewa ko kuma mai waƙe ya ci gaba da cewa min bi'adi sabbi dam'ul aini kal wakafijar جلت حول الدار كالمطرود ذي العاهة حر كنت في الدنيا كمن يصلى لتعذيب بنار في عراض الوصل عن الهجر كالجدار در لا ترحل فالحشا من كثرة الأسفار فر لم تزل تختال زهوا حول بيتي قاطبا لم تزل تمشي وتثني حب مرء جالبا لم تزل تجني ثمار الحب دهرا حالبا لم تزل تزور كبرا منك عني جانبا لا تجبر فالفتى من قلبه الجبار بر مذهب التلواد مستورا بحجب في اللواء قلت إني راجيا توفيق قولي للقوى رب أصعد غورتي للنجد في أعلى الصوى مذ شددت الوسط معترا بالزنار مذ شددت وسط مذ, مذ شددت الوسط معترا بزنار الهوى لم أزل في النار والأولى بذي النار نر تهت الأحلام من قاسة شيطان جوى سؤل نفسي حب من قد زار بيتا قد ثوى طيبة طابت ممن سر الوجود قد حوى تاه قلبي مذ أتاه من تباريح الهوى ما أفاق القلب مذ من طرفك السهار حر يتي من بعاد الصب saboda nisantar abin begena yana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asabbu shine abin da kake so kake begensa min dinnan sababiyya ce ai bi sababi bi'adi sabbi a sakamako ko dalilin da yasa abin bege na ya nisanta gare ni dam'ul aini hawayen idanu jar sai ya dinga gudana saboda ina son a ce na kasance tare da wannan abin sonawa ko wannan abin bege nawa amma kuma ya nisanta daga gare ni to jar shine fi'ilun madi mu'akhkhar fa'iluhu dam'ul aini ai jara dam'ul aini hawayen ijiya ya gudana kalwa kafi idan ka san ma makon hadari mai yawan zuba shi ke kira alwakaf hadari mai ma makon ruwa da yawa to haka hawaye na suka ci gaba da zuba a dalilin nisan abin bege na juntu sai na dinga yawo haular dari a gefen gida gidan da nake tunanin wannan abin bege na yana ciki kalmar turudi kamar wanda aka jefar da shi zil ahad kuma gashi ma'abuci aibobi har wanda ya ɗi mauci wani mutum ne wanda aibobi sun yi mai yawa kuma jama'a sun yi watsi da shi shine almatarut har kuma wanda ya riga ya ɗi mauci to kamar haka nan ne koma wannan tashbihi ne sai ta zagaye a ya ta yawo a zagayen wannan gidan kuntu sai na kasance fi duniya a cikin duniya kaman kamar wanda yusula ake kona shi binar da wuta lita'azibin saboda a yi masa azaba fi iradil wasli game da gittawar saduwa anil hajri ina fursunan ƙauracewa ani shine fursuna kamammen bawa to ina fursuna alhajri ƙauracewa dar wanda yana kai da kawo kalgaddari kamar mai yaudari mai walwala alkawali la tarhal da ya rubuta la tarhal la tarhal karka yi tafiya domin falhasha kaga kayan ciki irin su hanji saifa anta waɗannan kayan ciki su ake kira alhasha to kayan ciki far sun tafarfasa min kasaratil asfari saboda yawan tafiye-tafiye wato saboda wahalhalu na tafiye-tafiye sai da 'ya'yan ciki kayan ciki suka dinga tafarfasa suna kuna da kasan an dafa su da wuta saboda wahala to shi yasa yake ba kansa umarni cewa kar ya yi tafiya domin tafiya in ta yi kamari ga wahala kuma aka yi rashin sa'a ba a samu abin da ake so ba to wannan shi ke bayuwa sai jiki ya wahala har kayan ciki su dinga tafarfasa far daga fara ne lam tazal baka gushe ba taftalu lam tazal qatiban wancan na karshe baka gushe ba kana zaune ka gintsi fuska yance fulanun qatibun ma'ana ya zauna kuma ya gum da fuska eh bancin zaman kuma ya gintsi fuskarsa lam tazal baka gushe ba qatiban kada mai zama ka gintsi fuskarka tahtalu zahawan kuma kana takama zahawan saboda girman kai tahtalu kana takama zahawan saboda girman kai haula baiti a gefen gidana lam tazal baka gushe ba jaliban kana sadauki shine jaliban wato zarumi shine sadauki tamshi kana tafiya wa tusni ko hubba mar'in kuma kana yabon son wani mutum jaliban wanda wannan mutum kuma sadauki ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tazal baka gushe ba tajni simaral hubbi kana tsinkar ƴaƴa ko kana taɗan ƴaƴan itacen so daharan tsawon zamani haliban ko sannan kuma kana mai ainihin yawan tatsan nono wato nonon so da ƙauna lam ta zalba ka gushe ba ta zuwaru kana takura kibaran saboda girman kaiminka da ya hito daga gare ka anni daga gare ni janiban kuma kana mai nisanta daga gare ni la ta jabbar karka yi tsaurin kai falfata domin saurayin da man kalbuhu wadda zuciyarsa aljabbar mai tsaurin kai ce bar to ta halaka ita wannan zuciyar tun lokacin da habattul wada na sauka a wani rafi masturan ina abin suturcewa fillewa a cikin tudun yashi bi hujubin da wasu irin shamaki da wasu irin shamaki mai yawa allewa shine yashi wanda a cikinsa akwai duci kuma har ya tashi sama yana kare abin da ake kallo to shi kira allewa a larabci kuntu sai ni ce inni ni rajiyan mai kaunar taufika kauli dacewar zance na lil kuwa saboda karfi kuwa jam'u kuwa ne yan ce kuwa karfi alkuwa kuma karfi da yawa rabbi ya ubangiji as'id gaurati ka hauhawar da nutsewar hankalina shine gaurati hankalina ya nutse to ka hauhawar da ma'ana kai sama da nutsewar hankalina linnajidi zuwa ga tudu tudu wanda adda jigawa mai taushi shine annajidu duk wani wuri wanda akwai taushi kuma tudu ne to ana kiransa annajidu shi yasa kasan najdu da ake kiranta najdu fi a'la sawa a saman tsakuwa as-sawa tsakuwa yan kanana mustun lokacin da shadattul wasba na daure tsakiyata mu'tarran ina mai gittowa ina mai gittawa bizan naril hawa tare da bel na so azannar ana kiransa bel da ake daura ruku amma galibi kiristoci ke sa shi ana kiransa alwahashu alwahashu shi ne bel da za ka daura a larabci azunnar amma ko azunnar ko azannar duka ana faɗa galibi shi kiristoci suke sawa in za su je coci a wancan lokaci har yanzu dai wasu wurare suna amfani da wannan an gani to shine amma ni ba irin na kiristoci nisa ba sai ce bizan naril hawa da bel nasu na ƙauna ba wancan bel da ka sani ba lam azal ban gushe ba fin nari ina cikin wuta wutar soyayya wal aula kuma abin da ya fi dacewa bizizin nari ko gama abuci wuta na shi ne wuta dama duk wanda ya daura duk wanda ya kasance cikin wuta to da babu abin da ya dace da shi sai wutar tunda ni shiga cikin wutar soyayya to babu abin da ya dace da ni sai wutar wahala eh shine yake magana tahatil ahlam eh hankali hankulla jam'u jam'i ne ahlam jam'ul hul hulmu shine wato bara ɗaya ke to ta hatil ahlamu hankula sun ɗi mauce min ƙasa ta shaitani na daga gwagwarmaya ko zoyayya da shaidan gawa wanda ya halaka su'ulu nafsi buƙatar raina su'ulu wanda ya zo a ƙur'ani ko? su'ulu ya zo a ƙur'ani ƙala ƙada uti ta su'ulaka su'ulaka ya musa eh wasu su ce tambaya ai ba tambaya ba ne a su'ulu a larabci ana nufin allah bukata eh bukatar ka abin da kai kake so tun da ya yi tambaye ubangijinsa ka za rabbi shara halisa dari kaza kaza kaza wa ya sulle amri kaza kaza wahal uqdatan min lisani yafqahu qawli kaza kaza to wannan shine Allah ya tattara mai yace qad utita su'laka ya Musa duk wannan bukatocin naka an baka su ya Musa saura ga ba tambaya bane ba as'ila bane eh su'ulu nafsi bukatar raina ko manufar rayuwata hubbu son man qad zara baitan wanda ya hakika ya kai ziyara ga ɗakin Ka'aba wasu kuma suka ce kari zara baita yana nufin ɗakin annabi muhammad sallallahu alaihi wanda aka bi ɗakin na aisha kai wanda aka rufe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karisawa wanda ya riga ya zauna taibatan a madina tabat wanda ita madina ta yi daɗi ko beman sai ka koma can karihawa wanda ya tattara sirral wujudi asirin halittun duniya gaba ɗaya shine sallallahu alaihi wasallama don shi ake wa wahayi ko ba haka ba to wannan wahayin ba wanda ya tara shi in ba manzon Allah ba wahayi shi kuma yana ɗauke da sirrin duniya gaba ɗaya ta haƙalbi zuciyata ta ɗi mauci tun lokacin da atahu ya zo masa ya zo masa min tabarihi na daga tsanance-tsanancen alhawa so to tun sannan zuciya ta zaɗi mauci tun sadda so tsanani tsanance-tsanance na so da nake yi ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama to tun wannan lokaci sai zuciya ta taha ta mauta ma a faƙal kuma zuciyar har yanzu bata falka ba mun tun lokacin da min tarfika wato ijiyar ka asaha asahari mai rashin bacci rashin kwana har ya ɗimauci shi gani zarha wallazzati wa tarmadi haƙar min abidin صائم في الصيف قوام بليل ساجد ناصر بالملة السمهاء ناصر بالملة السمهاء عبد جائد زهو الجزلان واختر مدح صدر مجد جائد قرم سري عن شغال العار عرض سيد في كل أمر جملة العشاق شق نائل نائل نائل المعكوم والمختوم للطاعة طك صائم في الصيف في النقمات في الكفار حق سيد في كل خطب سادة الآفاق فك أيد في الدين بل وهو إلى الفساق سك فخر في دسته المختار من جل الأنام فاصل بالحق في الظلمات والخصو والخصومات تم فاصل بالحق في الظلمات والخصمات تم ضاقت الدنيا بجيش منه صوب الكفر رم فخر دين الله من فخر دين الله من جدواه في الأنعام عم وهو من جنس المعالي كثرة الإكرام رم نجل آباء كرام سامعين للهدى صابرين واعظين آمرين للندى قامعين قامعين باطشين زجرين للعدا نصر رايات الهدى سبق غايات الندى عدل هنديه العالي على القشام شم يتي زرهوا زر gaban hawan lazzat son daɗaɗen duniya duk abin da yake daɗaɗen duniya ne to ka bar son wa'annan daɗaɗen duniya ɗin waktar ka zaɓi madaha ƙarmin yabon wanda yake jarumi shine ƙarmu ana cewa rajulun ƙarmun zaidun ƙarmun zaidu jarumi ne a larabci madalin shuja abidin wanda yake kuma mai bautar Allah sa'imin mai yawan azumi fi saifi lokacin zafi ƙawamin bilailin mai yawan tsayuwa a cikin dare sajidin mai yawan sujuda nasirin mai taimako ne bil millati samha'i ba sahaha'i ba samha'i mai taimakon addini wanda yake mai sauki abdin bawa ja'idin mai yawan kyauta ana cewa zaidun ja'idun zaidun mai yawan kyauta ne daga jada ne ya judu judan zar hawal gizilani zar kabar hawal gizilani son 'yan mata masu dogayen hanci su ne algizilani to kai ta batunsu yan ce algizilana na nufin mata masu tudun hanci to ka bar son su don za su halaka ka waktar ka zaɓe yana ishara zuwa ga su imrul qais wanda gaba ɗaya rayuwarsu ta kare wajen harkan mata waktar ka zaɓi malha sadrin yabon wanda yake bijini sadauki shine sadar wato jagora wanda ana tafiya shi an gaba shi ake kira sadar shi yasa ake kiran kirji sadar saboda koyo shi gaba yake majidin kuma wanda yake mai karanci yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'idin mai yawan kyauta qarmin jarumi sariyin ko mai yawan kyauta shi ma ar wanda ya tube an shirari daga riga ta aibi shi ne manzo Allah sallama duk wata riga ta aibi manzo Allah ya tube ya tsire ta daga gare ta ma'ana ba shi da wani aibi sayyidun annabi shugaba ne fi kulle amrin ga dukkanin wani al'amari shak sun yi bege suwa jumlatul ushaki taro da yawa na masu bege na'ilun haka ya kamata ya zan na'ilun bitanwi na'ilun mai kyauta ne al-ma'akuma duk da ya rubuta na'ilul ma'akuma to kamata ya zan na'ilun na'ilunil ma'akuma na'ilunil ma'akuma wal makhtuma lit-ta'ati taq na'ilun mai yawan kyauta ne me yake bayar da kyauta al-ma'akuma raƙumi mai tozo shi al-ma'akuma a larabci wal maktuma sannan yana kyautar abin da ake wa stam shi ne kuɗi kenan yana ba da kuɗi kuma yana ba da dabbobi sallallahu alaihi wasallam tak kuma koyo shi yana bege litta'ati ga da'a ga ubangijinsa sallallahu alaihi wasallam sa'imun manzon Allah mai azumi ne fi saifi lokacin zafi ko? a sannan haƙ mai saukarwa ne bin niƙimati ga azabobi fil kuffa daga kafirai da an cewa ne kafiri ne to manzo Allah yakan saukar da azabarsa da nikimarsa a kansa ta fuskar zai yake shi sayyidun shi shugaba ne fi kulli khatabin ga dukkan wani al'amari mai girma faq annabi ya tsere masadatal afaki wato shugabannin sansani na duniya gaba ɗaya al'afaq sansani duk inda wani shugaba yake a sansanin duniya to manzon Allah ya tsere masa ayyudun manzon Allah mai ƙarfi ne shi ne ma'anar zul'aidi ayyudun mai ƙarfi ne fiddini a cikin addini an gane sa annabi yakan kora balwahu musibar sa'ilal fusaki zuwa ga fasikai yan iska fakhirun annabi mai takama ne mai alfahari ne fi gaskihi a mazauninsa a majalisarsa sallallahu alaihi wasallam ana cewa dastu fulani mazaunan wani asalin dastu ana nufin dubara shi ne ma'anarsa da larabci amma nan ba shi ke yana nufin majalisu hu sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ke zama a masallaci ana karantar da mutane al-mukhtaru shi abin zabi ne min jullil anami daga taro na ainihin halittu gaba daya fasilun manzon Allah mai rarrabewa ne kuma rarrabewa tam rarrabewa cikakke bil haqqi kuma yana wannan rarrabewa da gaskiya fi zulumati ga ainihin azzalumai wal khusamati da kuma masu husuma wani ya zalunci wani to manzo Allah yakan zo ya rarrabe ya yi hukunci tsakaninsu da gaskiya haka nan in wani da wani ya yi husuma to manzo Allah yakan zo ya yi hukunci tsakaninsu bil haqq da gaskiya shine fi zulumati wal khusamati haka yake nufi shi amma az-zulumat jam'i ne na zulmu zulmatu az-zulumat jam'i ne na zulma zulma kuma yana nufin duhu az-zulumat sai zan dufai kenan an gane al-khusamat jam'i ne na khusuma alhusumatu jayayya in an ce alhusamatu ko alhusumatu sai zan husumomi da yawa kenan to ko dai zan kuskure aka yi na su masu tabi'in littattafan ko kuma ya zan an samu matsala amma in za a fassara shi da yake rubuce fasulun mai rabewa ne bil haƙƙi da gaskiya fi zulumata a lokacin dufai wal khusamati da lokacin husumomi jayayya duk dai ma'ana ɗaya ce saboda zalunci duhu ne baƙatin duniya duniya ta yi kunci bijaishin da wata runduna minhu daga gare shi ram wanda wannan runduna ta nemi saubal kufuri bangaren da kafirci ya yi yawa ya yadu fakharu dunillahi shi manzon Allah ta shine alfaharin addinin Allah an gane? man shi ne wanda jadwahu kyautarsa am ta gani fil an'ami dukkanin wata ni'ima babu wata ni'ima da zaka ambata sai ka samu manzon Allah yana yin ta kuma yayi ta shi dai adda wannan sifa wa hawa min jinsil ma'ali wa hawa shi manzon Allah min jinsil ma'ali ta bangaren jinsi na ɗabi'u masu daraja ram ya nemi kasaratul ikirami wato yawan karanci shi manzo Allah ya yi zaɓi saboda alma'ali ana nufin halaye na gari to wanda manzo Allah ya yawaitawa shine wanda ya nema kasaratul ikram yawan karamci shine yawan alkhairi najilu aba'in kiramin najilu shi manzon Allah ɗani najilu fulani ana nufin ɗan wani kamar da za a ce ibnu fulani to duk ma'anarsa ɗaya to shi ɗa ne ga wasu iyaye kiramin su iyayen nan masu karamci ne su ma sami inarin huda suna saurarin shari'a yana nufin tun daga annabi ibrahim da 'ya'yansa sabirina kuma su waɗannan iyayen nasa masu haƙuri ne wa'izi na masu wa'azi abiri na linnada kuma suna umarni game da kyauta suna umartar mutane a dinga kyauta annada inda daina ta kawo maka lugogi daban-daban ƙomi'ina ko ƙomi'ina masu ainihin azabtarwa ne ga wanda ya kauce lil'ida sai ka koma can qami'ina lil'ida masu yin azaba ne ga makiya makiya addini batishina kuma masu damƙani lil'ida ga makiya addini zajiyi na masu tsawatarwa ne lil'ida ga makiya addini nasu su waɗannan mutanen ko iyayen nasuru rayatul huda su ne taimako na tutoci na shirya su ba ku gayatin nada kuma su ne gaba-gaba game da kyauta duk abin da aka ce kyauta ne ko hali ne wato su ne suka riga kowa game da kai gayatin nada matuƙa wajen kyauta adalin manzon Allah mai adalci ne hindiyu takobinsa sallallahu alaihi wa sallama shine hindiyu takobinsa saƙa indiya shi yasa aka jingina shi daga hindu ne alhind shine indiya to in aka kera takobi a can sai a kira wannan takobin hindi alhindiyu ɗan indiya kenan an gane sham wanda wannan takobi ya shaƙi ko ka ce ya yi azaba al-gushami akan azzalumai gusha jam'u gashum al-gashum shine azzalim al-gusham shine jami'i azzalumai da yawa yana za mu tsaya ka abin ya yawa har sai an bibiye kalmomin an haddace abin da ya kamata a haddace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh